نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan dare na talata daren 21 ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 445 ci gaba da karatunmu ta manzumatu annuniya lil imam al-qahdani rahmatullahi ta'ala alaihi ajiya mun tsaya baiti na 78 ko yau za mu tashi 79 zancen abin da ya shafi alkada'u wal qadar qala rahimahullah ركن الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان لا خير في بيت بلا أركان الله قد علم السعادة والشقاء الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتهما ضدان وهما ومنزلتهما ضدان لا يملك العبد الضعيف لنفسه لا يملك العبد العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان رشدا ولا يقدر على خذلان سبحان من يجري الأمور بحكمة سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان للخلق بالأرزاق والحرمان نفذت مشيئته بسابق علمه نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان في خلقه عدلا بلا عدوان والكل في أم الكتاب مسطر والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان غير إغفال ولا نقصان فاقصد هديت ولا تكن متغاليا فاقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان إن القدور تفور بالغليان دن بالشريعة والكتاب كليهما بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان فكلاهما للدين واسطتان وكذا الشريعة والكتاب كلاهما وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه محتفظان بجميع ما تأتيه محتفظان ولكل عبد حافظان لكل ما ولكل لعبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان يقع الجزاء عليه مخلوقان أمر بكتب كلامه وفعاله أمر كتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران وهما لأمر أمر الله مؤتمران والله صدق وعده ووعيده والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان مما يعاين شخصه العينان والله أكبر أن تحد صفاته والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان أكبر أن يقاس بجملة الأحيان طيب آه wannan bayani da za mu shiga malam ya ƙare mana bayani a wannan gabar dangane da abin da ya shafi aqida ta muminai ta ahli sunna akan alqur'ani an gane ko duk da kasancewar gaba zai dan dinga waiwaye in ya tashi raddi akan wasu firak na yan bid'a sai kuma ya ƙara waiwayowa kan abin da ya assasa ya assala ya haƙƙaƙa domin ƙara taukidi da ƙara tabbatar da ahlus sunna akan aqida wadda take qur'aniya aqida nabawiyya aqida wato wadda take hanifiyya to al-imanu bil qada'i wal qadar yana cikin rukunai na imani guda shida wanda imanin mutum baya tabbata wato ainihin sai ya yi imani da su wanda yana cikin aƙida ta sunna wal jama'a a yin imani da ƙaddara ta alkhairi ko ta shari to shine sai ya ce rukunu diyanati an tusaddiqa bil qada la khayra fi baitin ila arkan rukuni ne wato ainihin na addini ka gazgata alƙada abinda Allah ta'ala ya hukunta alƙada walƙadar ko alƙadar walƙada wato suna ne murakkabi kowanne yana ɗaukan ma'anarsa idan sun haɗu guri ɗaya aka ce al'imanu bilƙada'i walƙadar alƙada'u shai'un walƙadaru shai'un akhar amma sanda aka yi itlaƙin alƙada'u aka yi shiru alƙadaru ya shiga ciki sanda aka yi itlaƙin alƙadaru aka yi shiru alƙada'u ya shiga ciki suna cikin sunaye waɗanda idan ijtama'a iftaraqa wa idan iftaraqa ijtama'a kamar me kamar kamar al-ahlu wal'asuhab aka ce al'al aka yi shiru ashab sun shiga sun shiga ciki aka ce asahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iyalan shi sun shiga ciki kamar alfaqiru da me da almiskin ce alfaqiru aka yi shiru almiskin ya shiga amma aka kawo su kowa sai ya ɗauki wurin shi innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin fuqara daban masakin daban kamar al'imanu wa maza wal islam shi ma al'iman in an yi shiru islam ya shiga shi al'islam an yi shiru iman ya shiga amma in suka haɗu al'islam wal iman sai a raba su kamar hadisin jibril akhbirni an al'islam al'islam an ta shahada Allah ilaha illallah zuwa ƙarshe iman kuma sai ce an tu'mina billah mala'ikat zuwa ƙarƙa ga sai ya raba قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا كذا ينون إيمان دبا إسلام دبا أما بينهما عموم وخصوص فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن مؤمنا أنغانيكو to alqada'u da alqadar idan suka haɗu sai ya zamanto alqada abinda ake nufi da shi shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta shine tanfizul qadar zartar da abin da kaddara ta Allah ya tsara a kaddara shi shi alqadaru shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta tun azal abin zai faru sai mashi'ar Allah sai ta zartar da wannan abu an fahimta ko akwai at-taqdir al-azali akwai at-taqdir al-hawli akwai at-taqdir al-yawmi at-taqdir al-yawmi at-taqdir al-azali shine abinda Allah ya rubuta tunda ya halicci al-qalam yace mai uktub ce madha aktub qala uktub maqadir kulli shay'in ila an taquma as-sa'a kaga wannan at-taqdir al-azali duk abinda zai faru yana cikin al-lawhil mahfuz sannan akwai at-taqdir al-hawli kaddara da budget da ake yi na shekara budget na ayyukan bayi da Allah yake yi na shekara a daren wani dare lailatul qadr fiha yufraku kullu amrin hakim cikin wannan daren ake tsara a shekara wane zai yi arziki wane zai talauce wane zai yi aure wane zai auren shi zai mutu wane zai yi kaza wane haka ake tsara za a haifi wane wane zai mutu sannan akwai a takdirul yaumi kullum Allah ta'ala yana cikin wato kula da ayyukan bayi kulla yaumin wa fi sha'ani to wannan kaddara abinda ta tsara alqada'u kuma abinda Allah ta'ala ya hukunta abinda Allah ya zartar na wannan hukuncin zamu zo mu ji rukunai na kaddara to da haka shi alqada yadda da alqada kaga nan kaddara ta shiga ko rukunun ne na addiyan rukuni ne na addini rukuni ne na addini yani rukunun min arkani addini rukun daga cikin rukunan addini abinda suke rike da addini an ce ar-rukun shine aljanibul aqwa min ash-shay bangaren da yafi karfi na na abu shine rukun addini akwai abubuwa da yawa fadin gaskiya addini ne sada zumunci addini ne an gane ko kula da marayu addini ne amma matsayinsu bai kai matsayin sallah da imani ba wa'innan su rukunai da an rasa su babu addini da an rasa su babu dan mutum baya gaskiya makaryaci ne bara a ce ya kafurta amma da ya bar sallah ya kafurta saboda ita rukuni ce daga cikin rukunan da suke rike da addini da zaran ya karyata rukuni ɗaya da cikin rukunan imani wannan ya kafurta saboda dole sai mutum ya cika waɗannan rukunai addinin shi zai karbu sannan ma ya zama mumini tukunna ina fata an gani sai ce rukunu diyana rukuni na addini an tusaddiqa bil qada ka gazgata wato ainihin al qada'u abinda Allah ta'ala ya tsara la khayra fi baitin bila arkani babu alheri wannan tashbihi ne ko babu alheri a cikin gidan da yake ba shi da rukunai gidan da ba a mai wato ainihin ginshiki ba babu alkhairi cikin shi zai rushe ko ba haka ba to hakan nan babu alkhairi cikin addinin da babu mai imani da kaddara cikin shi babu alkhairi cikin addinin da babu kaddara ainihin a cikin shi shi yasa lokacin da aka samu a abdullahi dan umar aka tambaye shi a wurin aikin hajji su bayan Allah su biyu tabi'ai suka zo mai da tambaya cewa an samu wani wasu mutane a ƙasar Basra jagoransu shine Ma'bad Ma'bad al-Juhani suna cewa ba su imani da kaddara ba sai ce idan kun koma ku gaya musu akhbiruhum annabna umara minhum bari ba ruwan Abdullahi dan Umar da su ne sai ce naji babana Umar yana cewa gashi gashi gashi wata ran suna zaune da manzon Allah sosai ba da labarin hadisin Jibril kaga sababin ambatan hadisin shine tabbatar da me kaddara wanda tana cikin al-iman da ta akhbirni anil iman an tu'mina billahi malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi cika ba su labarin cewa ibnu umar ya barranta daga gare su sai ya ce ka sanar da su cewa da za su ciyar da wato zinari kwatankwacin girman dutsen Uhudu, Allah ba zai karɓa ba sai sun yi imani da da kaddara, wanda waccan kisar ta farko tana cikin sahih Musulun. Suna ya tabbata cikin Musulun na Imam Ahmad a wani bawan Allah ya zo ya tambayi sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daban-daban sahabi kusan hudu ko biyar. cewa ina jin wani ɗan ƙaiƙayi a zuciyata dangane da ƙaddara sai suka ce mushi kowanne daga ciki yake ba shi labarin kuma hadisi ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato ainihin law anfaqta mithla uhudin zahaba ma taqabbalahu Allah minka illa إذا إلا بعد أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أو كما قال صلى الله عليه وسلم da za ka tara dukiya ka tara zinari da ya kai girman dutsen uhudu kai ta ciyar da shi kai ta sadaka da shi Allah ba zai karba ba sai ka yadda abin da ya same ka dama ba kuskure ma zai yi ba abin da zai kuskure maka dama ba ba idan ya same ka ba wato sai ka yadda da kaddara tukunna idan baka yadda da kaddara ba za a karba aikin ka ba waye ba a karban aikin shi kafiri mumini shi innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin amma kafiri wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal wa du'ayati bi ma'na al-ibada an fahimta ko to wanda bai yi imani da kaddara ba ya kafirta kafiri ne shi yasa sai ya ce la khaira fi baitin bila arkan Allah qad alima as-sa'adata wash-shaqa wa huma wa manzilatahuma diddan Allah ta'ala ya san sa'ada rabauta da azurta wash-shaqa kuma ya san shakawa tabewa da asara wa huma kuma su biyun nan ash-shaqa'u was-sa'ada wa manzilatahuma diddani matsayinsu makomarsu kishiyoyin juna ne as-sa'id shine yake da sa'ada ko ash-shaqi shike da shaqawa to makomarsu suna kishiyantar juna ana nufin menene makomar su'ada aljanna me makomar ashqiya wuta amma alladhina shaqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun وشهيق أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إلا أن يشاء إلا أن يشاء ربك إلا أن يشاء الله إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود إن الجنة سنة سعداء وشقي وسعيد za a rubuta ɗan wuta ne ko ɗan aljata ɓaɓɓe ne ko rabautacce shine ɗan wuta ne ko ɗan aljanna fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sa'ir kaga makomar mi da bambanci to Allah ya san su'ada ya san sa'ada ya san su'ada ya san shaqawa ya san ashqiya wato ya san aikin alkhairi kuma ya san suwaye za su yi shi ya san aikin sharri ya san suwaye za su yi shi ya san adadin ƴan aljanna ya san adadin ƴan wuta tun kafin ya halicci wutar da aljannan tun kafin ya halicci mutanen tun kafin su yi aikin ya san wani dan aljanna ne ya san wani dan wuta wanda ya tabbata a sunna da annabi Allah ta'ala ya halicci annabi Adam sai ya kwashi wani kaso a bayan shi sai ce innan zan shigar da su aljanna ba zan damu ba ya ƙara kwasan wani kaso a bayan annabi Adam a tsatsan shi wato zuri'ar duk da za su fito daga tsatsan shi ya kwashi wani kaso ya ce zan watsa su a wuta kuma ba zan damu ba sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari sai suka ce fa fi mal amalu dan me za mu dinga aiki tunda yan aljanna an san su yan wuta an san su sai annabi ya ce i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa la ku yi aiki kowa an a ce mishi an hore mishi yayi aiki a akan abin da aka halicce shi domin shi baraka bar aiki ba dan an ce an san yan wuta an san yan aljanna dagewa za ka yi akwai kuma mashi'a da Allah ya baka na ikhtiyari faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur an fahimta ko وهما ومنزلتاهما ضدا لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان باوا wanda yake mai rauni ad-da'if la yamliku li nafsihi rushdan bai mallaka ma kanshi wata shari'a da ka ganka musulmi kakai wani fariya karka dinga tada allan ka fada kana baza hanci ka gode ma Allah ne ba yin kanka bane ba wayanka bane ba hikimarka bane ba iyawarka bace ba dan kafi kowa ba wala ya kadir ala khizlani kuma ba zai iya tabar ko ainihin wato halakar da wani ba ba zai iya ma tabar da kanshi ba sai bayan izinin Allah sai dai yayi sababi akwai sababin shari'a akwai sababin halaka akwai sababin rabauta akwai sababin tabewa akwai sababin shiga aljanna akwai sababin shiga wuta ana so ka daura dan ba ne kawai da ka daura dan ba a aikin alkhairi sai Allah ya taimake ka cikin wannan aikin da ka ɗaura ɗan ba aikin sharri shikenan sai taimakon Allah ya fita daga ainihin hanyarka kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura ina fata an gani haka Allah ya san waye shaqi ya san waye sa'idi bawa bai mallake da komi wato nan wala yaqdir ala khidlani asalin shi wala yaqdiru ala khidlani amma nan sai saboda darura ta waka sai ya sa ya mai sukun cewa wala yaqdir ala khidlan Allah shi kadai ke shiryarwa mu shi kadai ke wato ainihin tabarwa ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء نبي موسى يتي إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين da annabi Musa yake ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, jarabawa ce kake ya Ubangiji, kana shiryar da wanda ka ga dama, kana ɓatar da wanda ka ga dama. Man ya hajillahu, man ya sha'illahu yudlilhu, wa man ya sha ja'alhu ala siratin mustaqim. Wanda Allah ya ga dama zai ɓatar da shi, wanda Allah ya ga dama zai shiryatar da shi, fa'alun lima yurid. Allah mai aikata abin da ya ga dama ne. yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama saka sai ka roki Allah shiriya dan shi ke shiryatarwa shi yasa kullum muke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله كشرية الدم الإمام ابن القيم ياي وني واكي وسبيتك كمر غدا بير inda yake cewa kazal wujudu a kazal wujudu li izzi qadrika khadi'u wal kullu fi wal kullu fi sadaqati wujudika tami'u ce ya ma'ashar alfukara'i a ummu ya ma'ashar alfukara'i ummu babahu fahunaka fadlun lilbariyati wasi'u يعطي العطاء فلا يمانع مانع يقضي القضاء فلا يدافع دافع ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله هو الكريم الواسع وهو الكريم الواسع نشدا يتي إلزم طريق الذكر عمرك دائما فالذكر في القلب ال- في, في, في القلب المحبة زارع محبة زارع فقد يتي ما للعباد عليه حق واجب باي باسد وانا حق إن دول أكن الله kalla wala sa'ayun ladaihi da'i'un ba wani aiki da zai tozarta a gurin Allah inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala in uzibu fa bi'adlihi in aka azabtar da bayi to da adalcin ubangiji da zai kwashi duka bayi ya jefa su a jahannama yayi adalci ba wanda zai ce mai dan me bai zalunce su aw nu'imu in ko Allah ya musu ni'ima fa bi fadlihi wa huwa al-karimul wasi'u لكن يدخل من يشاء الجنة بمنه وفضله ويعذب من يشاء بعدله وقسطه ألا بايا ذلك وما ربك بظلام للعبيد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ألا بايا ذلك وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان sarki ya tabbata ga Allah wanda yake gudanar da al'amura cikin hikima shi hakim ne yana yin komai bisa ga hikima fil khalqi cikin halittun shi bil arzaki gurin azurtawa kaga wasu suna da arziki wal hirmani da kuma talautawa wasu kaga ba su da shi wato wannan kaddara ce ta Ubangiji yasa wasu suka kasance mawadata wasu kasance talaka wasu madaukaka wasu kasance kaskantattu yasa ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya waj'alna ba'dahum nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya ورحمة ربك خير مما يجمعون alati mu muka raba arziki da wadda rayuwar da ke tsakaninsu muka ɗaukaka wasu akan wasu don wasu su zama ‘yan aiki a gurin wasu amma dai wato ainihin rahmar ubangiji ita tafi alkhairi ba wannan rayuwar ta duniya ba ta yiwu wanda yake a duniya maɗaukaki mai kwashe mai gwalala ya fi shi daraja a gurin Allah ita duniyar ba ita ce abin kallo ba kai yace wa laula an yakuna nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين بعدن كم ما سرون إيماني سكافرت سكافرت وأنه كان سكي أمدو عبد الله تو سبحان الله بتي ba don kar masu ƙaraunin imani su kafurta ba Allah ta'ala ya ce da sai mu sanya kafirai za su fi kowa jin daɗi a duniya da musu gidaje na ma'adanai na azurfa na kaza na kaza amma Allah yakan ba duniyar ya bada ta ga mumini ya bada ta ga kafir ta ba komai ba ce ba a gurin shi ba ita ce ma'auni ba an fahimta ai kai zama mai imani mai tsoron Allah duk yanda ta kaya a duniya in ka zama cikin wadata ne ka gode ma Allah in cikin talauci ne ka yi haƙuri ai haka halin mumini yake ko in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabatu dharra'u sabara fa kana khairan lahu sanan duka jarabawa ce wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna Allah ce mukan jarabce ku da sharri ko mu jarabce ku da alkhairi duka jarabawa ce wadata jarabawa ce talauci jarabawa ne mulki jarabawa ne talauci wato ainihin jarabawa ne ɗaukaka jarabawa ce ƙasƙanci jarabawa ne wada'a lafiya jarabawa ce lalura jarabawa ce farin ciki jarabawa ne baƙin ciki jarabawa ne kuma ba wanda ya fi wani dukkan su ala haddisawa sai idan wanda aka jaraba da alkhairin ya gode ma Allah wanda aka jaraba da sharrin wato duk da shi sharrin nisbi ne shi Allah ba a jingina mishi sharri wanda aka yi ma ibtila'in in yayi haƙuri to kaga a nan gurin wasu malamai suka ce wanda ya zamanto wato almubtala sabir ya fi wanda yake almun'am ashakir wanda aka ba shi ni'ima yake godiya da wanda aka jarabce shi yake haƙuri to wanda yake haƙuri akan jarabawa ya fi daraja akan me akan wanda ya kasance an jarabce shi da wadata da ainihin ni'ima ya gode ma'al dukkansu sun yi aikin alkhairi amma wannan mai haƙurin ya fi saboda wato ainihin innama yi wa fasabiruna a jarahun bi ghairi hisab wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya waddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat fi dunya bil maqariba bil maqaribi da sallam ya ce waɗanda suka zauna lafiya a duniya cikin aminci idan suka ga wanda aka jarabce su ana lafta musu ladara na gobe alkiyama to wanda suka rayu salin alin sai su fatan ina ma a ce a duniya an sa almakashi an dinga ya ga fatar jikinsu ana yanka ta don su samu sakamako a lahira in sun yi haƙuri kaga wannan ya nuna me eh almubtala sabir ya fi falala akan almun'am ash-shakir akan almun'am ash-shakir amma ba za ka yi fatan a jarabce ka ba ba za ka yi fatan talauci da rashin lafiya da tashin hankali da firgici da rashin kwanciyar hankali ba don baka san za ka iya haƙurin ko ba za ka iya ba ba ka da labari ai da yawa an jarabce su kuma suka shiga mi suka kasa cin jarabawa shi sa Allah ta'ala ya ba da labarin cewa da farko aka ce wa mutane ku zauna lafiya ku zauna lafiya suka ce a mu dai a hukunta mana yaki da aka hukunta yakin kuma duk sai suka faɗi ko rundunar tsaluta ai gashi na su suka ce ij'al lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu yace haba wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa amwalina falamma kutiba alayhim alqitalu tawallaw illa qalilan minhum duk suka ki fita sai kadan yan kadan din suka yi ta zama kadan suka yi ta zama kadan dan falamma fasal lokacin da aka ce inna allaha qad ja'ala lakum taluta malika sai wasu suka ce anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal kaga nan ma an zabge wasu da aka ƙara tafiya yana fita sai ya ce musu inna allaha mubtaliikum bi nahar فمن شرب منه فليس مني ولم ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيمين me ya faru fasharibu minhu illa qalilan minhu nan ma suka ƙara darewa sai kaɗan suka ƙara tsallakawa da aka je da suka ido hudu da jaluta ya suka ce la baqata lana al-yawma bi jaluta wa junudi nan ma malamai suka ce wasu suka yi tafiyar su gida قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله اللهم مع الصابرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة زوا قرشن قصة malaman tarihi akwai masu cewa su dubu tamanin suka fita amma mutum ɗari uku da sha uku suka yi yaƙin adadin wanda suka yi yaƙin badar kaga kenan jarabawa baka san yaya za ta zo ba amma dai gode ma Allah akan ni'ima ya fi sauƙi fa akan haƙuri da musiba da haka shi yasa sai ya zamanto haƙuri da musiba ya fi lada akan godiya akan duk da wasu suna ganin kamar da al-Imam Suhaimi hafizahullah ya ce bai kamata khawd a dinga shiga cikin wannan hurumin ba a ce wanne yafi al-mun'am ash-shakir aw al-mubtala as-sabir lakin al-adilla tuqarrir ma yani dhakarnahu mafhum don haka subhana man yujri al-umura bi hikmatin fil khalqi bil arzaqi wal hirman نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان مشيئر ubangiji ita ke zartarwa a bisa abinda ilimin shi ya riga ya gabata akan shi ita mashi'a shine alqada'u din zartar da abinda Allah ta'ala ya tabbatar a ilimin shi na azali tuntuntunin da ba ta da farko ya san kaza zai faru ina fata an gane da haka sai ya sa alƙalami ya rubuta a lokaci ayyanan ne da ya halicci alƙalami cewa abin zai faru lokaci kaza bayan kaza sai mashi'ar Allah ta tabbatar da abin da ilimin shi ya rigaya a kan shi wannan kusan ɗokacin muminan duniya sun yi imani da haka sai wasu daga cikin kadariya ta majusu kadariya ta majusu wanda suke ganin Allah bai san ma da abu ba sai bayan faruwar shi bai san da abu ba sai bayan faruwar shi kaga me sun kwatanta Allah da halitta da haka sun kafurta sun kafurta a cikin magabata ina ga wato ainihin Nu'aym ibn Nuwayke cikin magabata rahimahullah shike cewa man shabbaha Allah bi khalqihi fa huwa kafir sai ce wa laysa fi ma wasafa Allah nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu tashbih sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ya kamanta ubangiji da halittu kafiri ne yan bidiya iyanan suke tsayawa ya suka kafirta ibnu taymiya an gare ku amma karashin zancen sai ya ce babu tashbihi cikin abin da Allah ya kamanta kanshi da shi ko manzon shi ya kamanta shi da shi misal suka kafirta ibnu taymiya ya ce Allah ya daidaita sama da arshi a to ai Allah ne ya faɗa kai kenan babu tashbihi a ciki kuma su ne da ba su san Allah ba suka yi tunanin tashbihin amma Sheikhul Islam ba haka yake nufi ba da yace Allah yana saukowa zuwa saman duniya hadisai ne mutawatirai a ƙarshen dare ko yace Allah subhanahu wata'ala zai zo ranar gobe alƙiyam ayar alqur'ani ne ta bayyana cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa suka ce waja'a amru rabbika ake nufi ga su ake nema su kawo dalili ga zahirin alqur'ani eh وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون sun bauɗe daga zahirin sunayen Allah da sifofinsa to don haka su waɗancan sun zama kafirai shi yasa annabi ya ce alqadariyatu hum majusu ummati au kama qala sallallahu alaihi wasallam mashi'ar ubangiji ta riga ta zartar da abin da yake dama can yana nan a ilimin Allah fi khalqihi cikin halittun shi adlan bisa adalci bila uduwani ba tare da zalunci uduwani yani az-zulm Allah baya zalunci haka dukkan hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala adalci ne adalci ne Allah baya zalunci iya magana yake cewa wa kam lillahi min lutfin khafiyyin yadqu khafa'uhu an fahmi adh-dhakiyyi wa kam yusrin ata min ba'di usrin ففرج كربة القلب الشجي kai ne za ga abin nan kamar akwai wahala akwai kaza kila baka san tanadin da Allah ya maka ba in kai haƙuri da wannan jarabawa in kai haƙuri da wannan musiba in kai haƙuri da wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara daka kawai ka gode ma Allah ka miƙa wuya ka sallama ka karɓi ƙaddarar ubangiji duk abin da ya faru ka yadda cewa daga Allah yake in jarabawa ce ka yi haƙuri in alkhairi ne ka gode ma Allah kuma ka kiyaye likai la tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum kar kai dogon farin ciki kan alkhairi kuma sannan kar kai dogon bakin ciki akan shari sai ka kasa gode ma Allah kan wancan alkhairin sai ka kasa haƙuri akan jarabawar da Allah ya maka akan wannan ibtila'i ina fata an gane wannan shi yasa da jarabawa ta kai jarabawa ga annabi Yaqub sai ya ce fa sabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun dan shi aka jefa mai a rijiya ko aka zo aka ce kyarkece ya cinye shi amma sai ya ce fa sabarun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun aka dawo shi ma dan uwan nashi ce ga can yayi sata an rike shi ce fa sabarun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami har yanzu bai fidda tsammani ba ko kakka fidda tsammani kwanan nan naga ana ta yada wani kilif ana ta dariya wani yana shi ya hakura ba zai taba yin arziki ba ya je Algeria ya je Libya ya je Naje ya je Igazi ya dawo gidan uwar shi Niger yace bai da kobi da aka yace ba yace ba ta inda za a yi arziki a wannan jahili ne jahili ba a fidda tsammani daga rahmar Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lakin azurta wanda ya ga kuma shi gani yake kamar ya tabe shi talauci ba tabewa bace jarabawa ce shi ma mai kudin jaraba shi Allah yayi shi ma jaraba shi Allah ya kai fatan Allah ya baka arziki mai amfani ba haramun ne ka roƙi arziki ba bal sunna ne ma ka roƙa annabi yana addu'a Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala kaga rizqan tayyiba sai Allahumma ja'al rizqa ala muhammadin kafafan wa ta riwaya qutan kaga wannan babu laifi ka roƙa Allah subhanahu wa ta'ala amma ba za ka roƙi duk abin da yake jarabawa ce wadda take ta ibtila'i ba ba za ka roƙi talauci ba ba ka roƙon talauci ba za ka roƙi wato mutuwar ɗa ba ka ce Allah ya sa ɗanawa ne ya mutu don ya haƙuri kan musi wanga ba addini ba an gane ko jarabawa rubtowa take in ta rubto sai ka yi haƙuri baka san ta yaya za ta zo kuma kowa Allah sai ya jarabce shi sai dai baka san ta inda jarabawa ai in ka sani sai ka shirya in ka sani sai ka shirya amma ka sa a ranka sai Allah ya jaraba ka ka sa a ranka sai Allah ya jaraba ka a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna almunafiqin farko yace sadaku wa la ya'lamanna alkadhibin sai Allah ya jaraba ku sai Allah ya jarabce mu ya ga suwaye za su yi haƙuri wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwal wal anfusi was samarat wala nabulu wannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum was sabirin wa nabulu akhbarakum jarabawa sai ta zo daga kullun ka zauna cikin shiri duk abin da ya faru ka ce wannan daga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan wani abu ne ka nema ka rasa dama Allah ne ya baka kuma ya ɗauke kayan shi in wata lafiya in wani talauci in wani kaza ne shi ma qaddara Allah wa ma sha'a fa'al alhamdulillah ala kulli hal ka zama rayuwarka duka cikin lada take amma dai jarabawa kam sai ka haɗu da ita kuma baka isa ka hana abin da Allah ya kaddara ba ma shi ta kana wa in lam asha wama shi'tu in lam tasha lam yakun inji al-imam shafi'i ya ubangiji abinda ka ga damar ya kasance ko ban ga dama ba ko ban so ba sai ya faru abinda ka ga dama ya kas abinda na ga dama ni in yi idan kuma kai Allah subhanahu wata'ala baka ga dama ba sai kasance ba wama tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان komi da ka sani yana rubuce musattar yani maktub yana rubuce makhtub fi ummul kitab a cikin allahul mahfuz wa indahu ummul kitab shine allahul mahfuz komi yana rubuce a cikin allahul mahfuz min ghairi ighfalin ba tare da rabkana ko mantawa da wani ba wala nuqsani ba tare da ragewa ba al ighfal az-zuhul wan nisyan wato ba da gangan ba a ce an manta an yi kuskure ba a sa aiwa ma kana rabbuka nasiya sannan nuqsan ba a tauye wani abu da gangan kenan a kisa shi a Allah ya sa komi duk abin da ka sani da wanda baka sani ba Allah ya kaddara shi kuma ya rubuta shi yana nan a lauhil mahfuz wannan shine at-taqdirul azali wanda muka ambata ko Allah subhanahu wa ta'ala yace wa inda mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah wa ya'lamu ma fil barri la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Allah ya rubuta shi a lauhin mahfuz ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir Allah ya riga ya rubuta komai a cikin lauhin mahfuz cikin lauhin mahfuz bala wa rusuluna ladaihim yaktubun daga komai a rubuce yake wanda wannan shine mataki ɗaya daga cikin matakai na maratib al-qadr maratib al-qadr guda hudu ne mataki na farko shine wato ainihin al'ilmu al'ilmu kai imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu bil muqaddar jumlatan wa tafsila azalan wa abada Allah ya san da wannan abin da aka kaddara abin nan Allah ya san da shi a dunkulen shi kuma ya san da shi filla-filla ɗin shi mai manar a dunkule ba an yi korona ba? Allah ya san za a yi korona a dunkule a shekara ta nawa 2019 ne ko 2019 ne ko covid-19 ko 2019 aka yi korona to Allah ya san za a yi korona a wannan lokacin kaga wannan ilimi ne ne jumla ko a dunkule sannan wa tafsilan Allah ya san filla-filla ƙasa nawa ne za a yi korona nawa ne za su kamu da korona nawa ne za su mutu cikin korona nawa ne korona gaskiya za ta kama su nawa ne korona ƙarya da ta siyasa da ta damfara za ta kama su ko za su kama ta a gane ko su wane ne imaninsu zai tabbata cikin korona su wane ne imaninsu zai yi rauni cikin korona su wane ne za su rasa imaninsu cikin korona ai duk jarabawa sai an samu waɗannan abubuwa sai wani ya ƙara imani mumini kenan sai munafiki ya ƙara bayyana cewa bai yadda da Allah ba li yaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum ko haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambata in jarabawa ta zo sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya bayyana ga munafikai nan waɗanda ke da dauda a zuciyarsu dan su halaka fa amman ladina fi qulubihim فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا التي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين تكاغا جربا واكين تكاغا وانا علمين دا الله كي دا شيء أكن وانا أبن دا أكا قدر جملة وتفصيلا أزلا وأبدا ينا سند وانا أبن تنكن يكسنتي kuma yana sane da shi bayan bayan kasancewar shi har tashin alkiyama da ka zai ma mutum hisabi a kan shi wannan matakin farko na kaddara kenan ka yadda wannan abin da ya faru da kai shar'an au kaunan au au qadaran to Allah ya san shi kafin abin ya kasance da sanda abin ke kasancewa da yanda ya kasance da sakamakon da zai biyo bayan shi an fahimci wannan mataki na biyu shine al'imanu bi annahu ta'ala kataba ma sabaka bihi ilmuhu fil lauhil mahfuz shine mataki na biyu alkitaba al'ilmu alkitaba kai imani da cewa Allah ya rubuta wannan abin da tuni dama ya san da shi to dama ya rubuta shi saboda ya ba mu labarin cewa wato ma farratuna fil kitabi min shay' fa abin da muka rage ba mu sa ba cikin allohil mahfuz in ji Allah subhanahu wa ta'ala, illa fi kitabin mubin, illa fi kitabin min qabli an nabara'aha tun kan a halicci masifar, tun kan a halicci jarabawar, tun kan a halicci aikin da mai aikin dama Allah ya kaddara zai kasance ya rubuta shi, kamar yadda ya san shi tuntuni, wannan ilimin ya gabaci me. ya gabaci kitaba din tunda kitaba an gaya mana alkalami aka sa ya rubuta shi alkalami makhluk ne amma ilimin Allah sifa ce ta Allah wadda take sifa ce ta zatin Allah subhanahu wata'ala wadda la bidayata laha wala nihaya ba ta da haddi na farko ba ta da haddi na ƙarshe kamar yadda shi Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin an fahimci wannan ko bai to don haka kai imani da Allah ya rubuta abin nan da ainihin wato ya san shi shine yace wal kullu fi ummil kitabi musaddarun min ghairi ighfalin wala nuqsan mataki na uku shine al mashi'atu nafiza al mashi'a an nafiza an nafiza ganin dama na ubangiji wanda shi yake zartar da wancan abin da ya san da shi wancan abin da ya rubuta shi ai rukunan suna bin bayan su ne na farko shine al'ilmu Allah ya san da abin kafin ya kasance kabla an ya kowun wa haifu ya kowun wa kaifa ya kowun wa ainihin wato wa kabla an ya kona laukana kaifa kaifa kana Allah ya san abin kan ya kasance ya san shi lokacin da zai kasance ya san yanda zai kasance ya san shi kan ya kasance ga yanda zai kasance sannan kuma Allah ta'ala ya rubuta abin cikin Allahul Mahfuz sannan akwai rubutu da mala'iku suka yi kuma rubutu da mala'iku suka yi lokacin da aka halicci ɗan adam Allah ya kai shi ya kai wata hudu ko Allah ya aiko mala'ika bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id duk abin da zai samu na arziki kwandala ba za a rage ba duk aikin da zai yi sai an rubuta duk wato lokacin da zai mutu sai an rubuta kwanakin da zai yi a duniya sannan makomar shi wuta ko aljanna za a rubuta hadisi ne muttafaqun alai kaga alkitaba kenan sannan na uku mashi'a ganin dama annafiza wadda ita ke zartar da shine alqada'u kenan shi ke zartar da abin nan da aka rubuta wanda ilimin Allah ya gabace shi sannan sai na hudu shine wato imani da cewa Allah ta'ala shi ya halicci dukkan komai duk yana cikin kaddara al-imanu bi annahu khaliqu kulli shay iman da cewa Allah shi ya halicci dukkan komai wanda halittan nan da ya yi mawa wannan abin bisa waɗancan matakan guda uku take gudana. Duk abin da Allah zai halitta ya riga ya san da wannan abin shi ne mataki na farko. Sannan ya rubuta wannan abin da duk abin da ke kewaye da shi da aikin shi da abin da zai same shi da komi ya rubuta shi. Sannan ba abin da wannan halittar za ta yi ba wani motsi na taface sai da ganin damun Allah. Wannan shi ne matakai guda hudu. الله خالق كل شيء هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الله شيء هل تدكنكم طيب معتزلة sun yi hujja da ayan nan cewa alqur'ani halitta ne in kuka lura karatun namu akwai alaka tsakanin su duka masail na aqida haka suke mu'tazila suka ce alqur'ani halitta ne saboda Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay Allah ya halicci dukkan komai kuma shi ma me alkur'ani shay'un ne shay'un to shi halicci dukkan komai sai a ce musu a'a ala risalikum ku ba a hankali an aka ce Allah ya halicci dukkan komai dilala akaliya da dilala ta wato siyaqiyya tana nuna cewa ya halicci duk wata halitta ake nufi abinda dama asalin shi halitta ne khaliqu kulli shay'in makhluq duk abin da yake halitta ne Allah ya halitta shi banda Qur'ani so shi Qur'ani ba halitta bane Al-Qur'ani sifa ce ta wa sifa ce ta ubangiji sifar Allah ya zaka ce halitta ce kenan ka haifa mata hidisan don maganar Allah ne maganar Allah kuma sifa ce ta Allah sifar Allah kuma ba ta da farko ba ta da ƙarshe da aka ita ba halitta bane shi kuma halittan an ce al-khalqu abin da aka yi shi aka kirkire shi daga babu aka samar da shi a ijadun ba'ada al'adam wannan ko ba a jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala daga ƙur'ani bai shiga cikin Allahu khaliku kulli shay'in ba sai ga kullu ta taso na kira sai a ce eh ai kullun tana da babun da take yawo cikin ta akwai hurumin da ba za ta shiga ciki ba mutum ne yazo ya ce na fi kowa ƙarfi eh ce na fi kowa ƙarfi ya fi Allah ƙarfi da shi da mai saurare kowa ya san ba haka yake nufi ba ko kaga hankali da siyakin zancen ya nuna wanda to hakan an ce Allah ya halicci dukkan komai Qur'ani kai in dai kai musulmi ne Allah ya gaya maka Qur'ani magana shi ce shi kuma maganar Allah sifa ce ta ubangiji to bayan da za a yi kasa shi cikin halittun Allah kai hatta cikin halittun akan kawo kullu kuma ya zamanto wani bai shiga ciki ba kamar faɗin Allah dangane da annabi Sulaiman Nabi Sulaiman ya ce ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli shay sai an ba mu dukkan komi an ba mu dukkan komi an ba shi al'arshi al'arshi ba shay'un bane an ba shi kursi an ba shi sammai da kasai ba a ba shi ba na malikatu saba da alhudu ya kawo labarin ta da ake cewa bilkisu ko ya ce mi inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim ba al'arshi ake ni kujera ake ni fi arshin azim ce an bata dukkan komi an bata dukkan komi an bata garin annabi suleiman an bata aljanu da shaidanu da mala'iku da eh ba a bata ba dan da ta dan so ta fadawanta suka ziga ta cewa su zo mu za mu ji da su ta ce in innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adil ashe tana tsoron Suleiman shi yasa ma da ta aiko da dan cefane da dan kayayyakin siyan baki sai ce atumidduna ne bi mali ni din za ku ce za ku taimaka da dukiya fa ma atani Allahu khairun mimma atakum ashe abinda Allah ya ba Suleiman bai bata ba kenan min kulli shay'in abinda sarautar ta take bukata a iya garinta an bata shi ma annabi Sulaiman abin duk da sarakuna suke nema a wannan lokacin an bashi amma ba ana nufin an bashi dukkan komi ba tare da istitna'i ba to cewa Allahu khaliqu kulli shay'in duk abin da yake mi halitta ne shi to Allah ne ya halicce shi an fahimci wannan bayyin to sune matakai guda hudu فاقصده ديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان فاقصد كي تكاتسن كبد تكاتسكي كي تكاتسكي أتكل لمرنك ولا تكن متغاليا كرك زممي وتئيا كامي زقبك إن القدور دوم للي تكواني تفور بالغليان سكن تفرفس إذن واتو أينهم idan yawan motsin ruwa ya yawa a cikinta alghalayan da alfauran duk zai iya ɗaukan ma'ana ɗaya ce fara alkagiru fara talkagiru wa ghala talkagiru ma'anar shi dai tafasa ko ka ghalyi alhamim da ka lallai tukwane tafasa su tana ƙaruwa in ya zamanto ruwan yayi zafi yayi zafi sosai a cikinsu don kai tsanani cikin addini ƙarshe kai ne za ka samu matsala ولن يشد الدين أحد إلا غلبه زمن زن الله صلى الله عليه وسلم لن يشد الدين با wanda zai tsananta ma addini ya takura ma kan cikin addini face sai addinin ya ci galaba kan shi karshe kaga ya koma ya yi luqus da ya ci ya fi kowa tsanantawa sai ya koma ya fi kowa sakaci daka ake son mutum ya zama tsaka-tsaki ai ko ruwa in yayi zafi da yawa ka aje shi in ya tashi yin sanyi sai ya wuce asalin sanyin shi sai ya wuce asalin sanyin shi na da din bi shari'ati wal kitabi kilayhima ka bauta ma Allah ta'ala bi shari'a yana nufin as-sunna yana nufin hadisi wal kitab yana nufin al-qur'an kilayhima dukkan su su biyun fa kilahuma lid-dini wasitatan domin dukkan su su biyun nan su ne wato wasita su ne tsani wanda za su taimake ka gurin yin addini na gaske ba yanda za a yi ka bauta ma Allah kharijal kitabi was sunna shi za ka bauta ma Allah amma ba da shiriya ta alkur'ani ba da shiriya ta sunna ba a'a dole sai dai ka bauta ma Allah da nassi na alkur'ani aya karara ko nassi na sunna hadisi tabbatacce karara ko fahimta daga alkur'ani ko fahimta daga sunna anan ijma'i da qiyasi za su shiga ciki wala shay'a ghaira ina fata an gane wannan waɗannan su ne abin da aka yi ijma'i kan cewa masadirut tashri'i ne kar ka sake ka bauta ma Allah da san zuciyarka kar ka sake ka bauta ma Allah da ra'ayin wani mai gidanka am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah mutun ya saba ma Allah kamar biyayya sai ka fada cikin shirku ta'a ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu da haka Allah kaɗai manzansa su kaɗai ne za ka yi mai biyayya sai waɗanda suke kan tsarin su kamar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu qayyim yace ad-dinu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi mad-dinu nasbuka للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه تخالف الناس فيما قد حكوا ورووا وكلهم يدعي الفوز بالظفر فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله وإما عن سيد البشر نبي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي تكارك كتاب وسنة كاسيرة كاربوتا أم فهمت؟ وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه محتفظان هكذا الشريعة هل ينزل ينا نفهم القرآن السنة كو هل ينزل ينا نفهم السنة ضد كسن شور da'ab na salaf ba sa ambatan hadisi ko sunna da cewa a shari'a su yi shiru amma za a iya cewa za a iya isti'inasi da littafin da al'ajuri ya yi na ashari'a. Daga littafin shi na ashari'a yana bayani akan akidu na ahli sunna da riwayoyi daga magabata wanda ana kiran su mai sunna. An gane kenan akwai hujja kan haka ko? Dan wasu sun ci gyaran kahatsani cewa din bi shari'ati wal kitabi kilaihima da cewa din bil kitabi wa din bi sunnati Ahmadin. Kaga an hada alkitabu was sunna da shine yafi shahara a cikin zancen salaf. hakan nan wa kaza shari'atu wal kitabu kilahuma sai suka ce wato ainihin inda cewa hadhani aslad dini haythu kilahuma bai ce shari'a da kitab ya bambanta amma babu wani masha ba wani mushaha an gane ko ba gaddama ba ta baba kan cewa abin da ya faɗa gaskiya ne ash-shari'a ay itlaqin ta akan sunna ba laifi bane wa kaza shari'atu wal kitabu kilahuma hakan nan sunna da alqur'ani akan gabatar da qur'ani kan sunna nan darura ce ta waka ya sa ya yi taqdimi da ta'khiri mafhum to hakan hakan nan alqur'ani da sunna kilahuma dukkan su su biyu bi jami'i ma ta'tihi muhtafizani sun kiyaye duk abin da zaka aikata a rayuwarka ta'ati yani ta'malahu aw taf'alahu walladhina yu'tuna ma atau yani ma amilu mafhum akan ce ata kaza yani fa'alahu amilahu duk abinda zaka aikata sun kiyaye maka shi tsarkinka sallarka azuminka duk wata mu'amala taka akwai yanda qur'ani da sunna suka koya maka alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان duk bawa yana da wasu mala'iku biyu masu kiyaye duk abin da zai faru da za a yi mai hisabi a an halice su domin haka. Wali kulli abdin, kowane bawa hafizan yana da masu kiyaye shi mutum biyu, li kulli ma ya ka'ul jaza'u alaihi, dangane da duk abin da za a yi masa kayya a kan shi na alkhairi ko shari, makhluka ne an halice su domin kiyaye wannan. Wala ya tafi akan cewa raqib da atid sunayen mala'iku ne guda biyu, akwai wanda suka tafi kan haka. amma zance mafi inganci raqib da atir sifa ce ta mala'ika guda ɗaya ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata magana da zai yi face akwai raqib mai kula da shi atid wanda ke tare da shi kaga sifa ce ta me ta mutum ɗaya wanda ce naga wani baki dogo kaga sifa ce ta me ta mutum ɗaya ko kuma ba suna bane sifa ce ba cikin sunayen an mala'ikun da ya tabbata wasu zaga suna kawowa ko naga takwas suke kawowa kawo jibril mika'il israfil malik ridwan munkar nakir wato wanda suka tabbata su ne guda takwas wanda suka tabbata su ne guda takwas na sunaye shi ne jibril mika'il israfil malik ridwan munkar nakir cewa eh suna ka malakul maut eh sai malakul maut suke kawo wasu kuma su kawo Isra'il abu Isra'il suke kawo wato shi bai tabbata sunan mala'ika malakul maut yazo ya zo shi ma da sifa ne ba da lakabi ne ba da suna ba tayyib an gane wannan ko makhluqan muqarasa gurgudu umira bi katbi kalamihi wa fi'ali an umarce su su rubuta duk maganganun da mutum zai yi da duk aikin da zai yi wa huma li amrillahi mu'tamiran kuma su masu biyayya ne ga umarnin Allah domin mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wallahu sidqun wa'aduhu wa wa'iduhu Allah ta'ala alƙawarin shi da kyacewar shi wa'id shine narkon azaba da ya tanadi ce duk wanda yayi kaza an yi fushi da shi duk wanda yayi kaza za a mai azaba kaza to wannan wa'idi wa'ad wanda yayi kaza za a bashi aljanna wanda yayi kaza Allah zai yarda da shi wannan wa'ad ne to da alƙawarin Allah ga mu'mine da wa'idin shi ga kafirai shine mafi gaskiyar zance mimma yu'ayinu shakhsahu al'ainan fiye da abinda idanu ke iya ganin surar shi alƙawarin Allah da kuma narkon azabar Allah su ne mafi gaskiya fiye da duk wani wanda ake iya ganin shi in yi alkawari ko in yi magana. An gane wannan ko? Kenan sidikun ya zo da ma'anar asdaku ne, asdak na tafdil. Shi yasa ya ce mimma kenan afdalu min zaka alladhi yu'ayyinu shakhsahu al-aynan. Shi yasa masu suka yi mai gyara a wannan baitin shi ma. Suka ce da cewa wallahu asdaku wa'duhu wa wa'iduhu madadin wallahu sidikun wa'duhu wa wa'iduhu. wallahu akbaru an tuhadda sifatuhu Allah ya fi ƙarfin ya girmama daga a ƙayyade sifar shi a haddade ta ai sifar ɗan adam tana da hudud ko tana da haddi ganinka yana da haddi yanzu da an rufe ma fuska ka daina gani kaga an maka iyaka da ganinka daga nan baka iya hango kilomita kaza ganinka ba zai iya hango shi ba yana da haddi jinka akwai abin da baka iya ji akwai abin da ko ka ji ba za ka gane ba agwagin gidanku suna fira ba ka ganewa ko ba haka ba da yaran ma na ɗan adam ya zo ya yi magana ba yaran ka ba yanzu ɗan china sai ya cinikin ka a ba shi kuɗi har da canji ba ka san ana yi ba to ba ka jin yaran shi wa min ayatihi lata a cikin suratul rum ko wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanukum min ayati khalqus samawati wal ardi wa batha fiha fima min dabba واختلاف din shine shahid ko a wuce gurin kenan mun sani ko ana yake ji to ikhtilafu alsinatikum wa alwanukum akwai abun lura ciki na fi zalika la ayatin liqaumin yasma'u su dan haka wato ainihin sai ce zancen Allah subhanahu ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fi karfin a kayyade sifofin shi da haddi a ce yana jin sauti kaza banda kaza yana ganin launi kaza banda kaza yana da iko akan kaza banda kaza su ina shi duka mutlakan ne yana ganin komi yana da iko akan kowa yana jin komi yasma'u jami'al aswat bi ikhtilafil lughat ala tafannun al hajat yubsiru dabiba namlatin sawda'a fi laylatin dhalma'a wa hiya mashiya aw an yuqasa bi jumlatil a'yani yafi karfin a ce za a kiyasin shi da taron mutane ko taron halittu ayan waɗanda suke abin da yake zati ne ba ma'ana ba ba a ƙiyasta Allah da aikin wani mutum ko surar wani mutum ko aikin wani mala'ika ko surar wani mala'ika ko aikin wani aljani ko surar wani aljani ballan tana dabbobi ta'ala Allahu an zalika kullihi uluwan kabira haka shi daban yake da halittu shi sai ce fala tadribu lillahi al-amsal fala taj'alu lillahi andada laysa kamithlihi شيء ولا ولم يكن له كفوا أحد an gane hal ta'lamu lahu samiya duka wannan yana kore maka kamanceceniya da kowace irin halitta shi daban yake subhanahu wa ta'ala rabbun wa abdun kaifa yashtabihan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta